أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo yau ashirin da tara ga watan Al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ashirin da hudu ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyar أعقوم متوسع وجع أسري هنا كانت الكتاب النبي الرحمة سيرة ودروس وعلم نعم الضمان لي الأستاذ الدكتور محمد الثاني والجري حفظه الله lura da wasu tambayoyi da suke yawaita a gaba da abin da ya shafi abin da ake cewa gyara jiki da hausa sai muka ga cewa ya kamata shirya muhabara wacce za ta zama insha Allah wata matashiya da za ta taimaka domin fahimtar hukunce-hukuncen da suke da alaka da wannan matsala. ‘yan uwa musulunci bai bar komai ba babu abin da musulunci bai yi magana a kansa ba kuma ba abin da musulunci ba yi da ta cewa a cikinsa kuma abin da ake nema wajen musulmi shine duk abin da zai yi ya koma zuwa ga ka'idojin musulunci يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة haka Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku shiga musulunci duka kar ku zama kun ɗau ɓangare wani ɓangaren kun yadda da musulunci a nan za ku tambayi hukuncinsa wasu abubuwan kuma idan za ku yi ba ruwanku sai ku yi da yadda son zuciyarku ya tsara muku ba a tsammanin musulmi ya zama haka kafin haka wannan sunan na gyaran jiki ba a littafi na karanta shi ba amma dai haka na ji masu harka suna faɗi abu na farko kenan abu na biyu matsalolin da za mu tattauna a kansu wasu an yi saɓani a kansu amma da izinin allah za mu faɗi abin da ya fi kusa da daidai murin jayar da shi abu na uku dukkan abin da aka faɗa na hukunci wanda yake wakiltar abin da malaman musulunci suka ambata suka fahimta a cikin nasosan shari'ar musulunci da ƙa'idojin fikihun musulunci da usulinsa to ya rage kuma su kuma likitoci su tantance wa wanda zai yi aiki da wannan fatawar da aka bashi abinda nake nufi akwai abinda shari'ar musulunci ta halasta shi da sharɗansa amma kuma mutane suna bambanta a wajen aiwatar da shi misali musulunci ya yarda da shan magani idan ba a da lafiya amma in mutum bai da lafiya ba cewa aka kawai ya je ɗirgi kowane magani ba sai ya je wajen likita masani ƙwararre wanda shi ne zai ce ga ciwon da ke damun ka ko ga ciwon da ke damun ki kuma magani kaza za ki sha kuma in kin tashi shan maganin ga yadda ake shan shi sau da haka kada wata ta ji an faɗi wani hukunci shikenan sai ta je ta ce ai tunda an ce ya halasta shikenan ta je kila wannan abun baya buƙatar ta yi wa kanta tana buƙatar masana su shiga cikin lamarin ko su za su yi mata ko su ba ta shawarwari wannan tambihi ne abu na gaba wannan fannin yana da faɗi yana da faɗin gaske sau da ka zai yi wuya a wannan majalisin namu da aka ware masa awa guda mu iya tattauna dukkan matsalolin da suke da alaƙa da wannan fannin wallahu alam a yanzu kawai nan a gabana a irin rubutuna rubutun da na zo da shi wanda na yi da hannuna akwai shafi bakwai wanda zai iya zama wata ƴar ƙaramar risala in aka buga to kun ga ba dole ba ne sannan akwai abubuwa da yawa da ban ambata ba sannan ni ma ba na jin na gama rubutun zuciyata ba ta yadda da cewa na gama ba sannan a cikin lokacin da nake gabatar da abin da na rubuta dole zan rika kawo wasu abubuwan da ba sa ciki domin bayani da ƙarin fahimtarwa da kuma ƙoƙarin tantance abin da na rubuta da sai da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gudunmuwa ina ba ku shawara waɗanda suke da dama ta rubutu to su rika rubuta abubuwan da za a ambata domin suna da fa'ida sosai in ba su rubuta ba to su koma in an ɗauka an sa a inda ake sa karatun su bi shi Allah ya yi mana jagoranci taken muhadarar shine da larabci التجميل وأحكامه في الشريعة الإسلامية da hausa gyaran jiki da hukunce-hukuncensa a shari'ar musulunci a yanzu in Allah ya kaddara na kasa abin da zan yi magana a kansa zuwa gida biyar gidaje biyar ko gaɓoɓi biyar gaba ta farko bayani akan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mace domin ta zama natsuwa ga namiji gaba ta farko kenan gaba ta biyu za ta yi batu akan ita mace Allah maɗaukacin sarki ya halicce ta ne a cikin kwalliya da ado abu na uku ado da kwalliya ma'anarsta da kuma nau'ukanta abu na hudu gyaran jiki da kuma nau'ukansa sai abu na biyar insha Allah ƙa'idoji gamammu waɗanda za su taimaka domin fahimtar hukunce-hukuncen da aka tattauna a kansu da kuma aiwatar da su a lokacin da buƙatar a aiwatar da waɗannan hukuncen ta tasu waɗannan su ne gaɓoɓi guda biyar da insha Allahu matashiyar tattaunawarmu za ta tafi za ta gudana a kansu gaba farko mace Allah ya kaddara ta zama ‘yan uwan namiji abokiyar rayuwarsa wacce kuma ita ce take ba shi natsuwa Allah subhanahu wa ta'ala a cin alkur'ani mai tsarki ya yi bayani akan cewa mace Allah ya halicce ta domin ta zama natsuwa ga namiji Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha Allah ta'ala shine alladhi khalaqakum min nafsin wahida shine wanda ya halicce ku daga rai kwara daya rai kwara ɗayan nan shine annabi Adam alaihi salam shi Allah ya fara halitta Allah ya halicce shi kuma daga turbaya ne a cikin tsarin Allah sai ya kaddara masa ba zai iya rayuwa shi kadai ba wa ja'ala minha zawjaha daga nan sai ya halitta masa matarsa daga cikinsa aka tsago matar wannan ran farko din daga jikinsa ita ce Hawwa alaiha salam manzo Allah sassama yace innal mar'ata khuliqat min dhila'in وإن أعوج ما في الظل إعلى ita mace an halicce ta ne daga ƙashin awaza na namiji kuma mafi karkacewa a cikin awaza shine ƙashin awazar sama awaza ƙasusuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye su a kwiɓin jikin mutum dama da hagu domin su seta yadda za a ba ciki da kayan cikin kariya Allah ya yi wani irin tsari ya gina waɗannan ƙasusuwa a jikin ɗan adam to daga wannan ƙasusuwan na awaza a nan aka halicci mace me yasa Allah ya halicci haka sai ce liyaskuna ilaiha Allah ya halicci mace da namiji liyaskuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa gare ta sau da kamata su suke ba maza natsuwa shi yasa shi kan shi gida wasu daga cikin masu binciken larabci suke cewa ba a cewa gida maskan sai idan akwai mace a gida matar aure amma idan gida ne da ba kowa to sai a ce mashi da sai a ce masa da ko a ce riba ko a ce masa bait ko a ce masa manzil amma maskan to sai idan akwai mace ta aure a gidan sai a ce haza maskanu a wata ayar Allah madaukakin zake cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah daga cin ayoyin da za ku kalla ku tabbatar da Allah ɗaya ne shi kaɗai ya cancanta a bauta masa da gaskiya shi ne an halaka lakum min anfusikum azwaja ya halitta muku mata daga kanku daga cikin rayukanku daga cikinku aka zaɓan muku matanku sannan waje ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kauna da tausayi a tsakanin junanku mace na jin tausayin mijinta miji ma na jin tausayin matarsa mata tana ƙaunar mijinta miji ma yana ƙaunar matarsa da waɗannan ayoyin malamai suka ce baya halasta a ce wani ya auri aljana ko a ce aljana ta auru ko a ce wani ya auru ko ko a ce wata ta auri aljani domin babu saka halittar su ba ɗaya ba akwai wahshu alwahshu biddu sakal malaman larabci da malaman tafsiri suka ce abinda ake cewa as-sakina wanda Allah ya ce litaskunu ilaiha din nan a can kuma ya ce liyaskuna ilaiha suka ce rahatun wa inanun fil qalb wata irin wani irin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciya su ne ake cewa sakina daga cikin sabubban da suke jawo namiji ya zama ya natsu da matarsa ya samu kwanciyar hankali da ita akwai kanta da adanta hadisi ya zo ƙarara al'imamun nasa'i ya fitar da shi a cin almujitaba wato as-sunan as-sughra da sanadi sahihi hadisin sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce masa ayyun nisa'i khairun waɗanda mata ne suka fi alheri a duniya sai maza su ce allazi ta allati tasubhu idza nazara matar da idan mijinta ya kalle ta zai ji farin ciki a ransa wa tuti'uhu idza amara sannan in ya bata umarni za ta bi shi wala tukhaliquhu fi nafsiha wa maliha bima takrahu sannan ba za ta saba masa ba akan kanta ba za ta saba masa ba a bisa a cikin dukiyarta kawai dan ba ta so matar kirki tana yadda in tana da dukiya mijinta ya amfani da dukiyarta matar kirki tana yadda da mijinta a lokacin da mijinta ya neme ta wannan hadisi ya ƙara tabbatar mana da cewa ashe natsuwar zucin nan daga cikin sababbanta akwai kallon mace saboda kyanta da Allah ya yi mata na asali da kuma kwalliya da take yi domin ta ƙara kyau a bisa kyan da take da shi malamai suka fassara suka ce ta suru zaujaha idan nazara ilaiha wancan hadisin fassarar sa tana sa mijinta ya farin ciki idan ya kalle ta wa dhalika bi husni hay'atiha wa jamaliha wa nadafatiha saboda yadda Allah madaukakin sarki ya mata kyan halitta da yadda Allah madaukakin sarki ya bata dama ta zama mai tsafta da yadda Allah madaukakin sarki ya sa ta kuma tana kwalliya kun ga ashe akwai kwalliya ce al-imam ibn al-jawzi a cikin littafinsa ahkamun nika al-ahkamun nisa ya ambaci labarin wata mata lokacin da za ta aurar da diyarta mijinta sunansa auf ibn milham ash-shaybani ita kuma sunanta umamatu lokacin da za ta aurar da ɗiyarta zuwa ga iyasu ibn al-harith ibn amr al-kindi ta wa ɗiyarta wasiya guda goma daga cikin wasiyoyin da ta yi mata sai ta haɗa ta cewa amma salisatu war rabi'atu amma wasiya ta ta uku da ta hudu gare ki fattafaqqudu li mawdi'i anfi ya ke ɗiyata ki zama kina da kappa kappa da taka tsantsan a abin da mijinki zai shaƙa daga gare ki a hancinsa wata'ahudu li mawdi'i annihi sannan kuma ki zama kina da kaffa kaffa a game da abin da zai gani da idanuwansa wanda ke da alaka da ke fala taqa aynuhu minki ala shay'in qabihi kada ki saki mijinki ya ga wani abu mummuna a tare da ki ولا تشم أنفه منك إلا أطيب ريح sannan kacce bari hancin shi ya shaƙi wani abu daga gare ki wanda yake mummuna wari kenan ko hamami ko ɗoyi duk shi ne balarabe yake ce mishi arihul qabiha sai ta kawo mata sai ta ce wa innal kahala ahsanul mawjudi ce kin ga kwalli kake wasa da kwalli kwalli shine mafi kyawun abin da Allah ya halitta wanda mace za ta yi amfani da shi wal ma'a atyabu tibil mafqut sannan ruwa shine mafi tsarkakar abin da aka rasa na tsarki mafi kanshin abin da aka rasa na kanshi wato ruwa bai ba komai ba shi yasa duk mace mai tsafta to za ta zama tana da bannan ruwa in an ce bannan ruwa ba ana nufin ta rika zubarwa haka nan ba a'a ba za ta zama tana da sakaci da ruwa ba daga cikin mafi mahimmancin abin da za ta girmama a gidanta shine samun ruwa wannan maganar wannan uwa kenan da take wa irin wasiyan nan da ake idan za a kai amarya wa'azin da ake mata za a ce za a mata fada to shine ta zaunar da ita ta fada mata abubuwa guda goma to wannan su ne ababe guda biyu da abu na uku da abu na hudu hanci da ido gani da shaƙa ido ya kalli mai kyau kaga kun ga tasurruhu idan nazara kenan in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan hanci ya shaƙi daɗi wannan gaba farko ce gaba ta biyu Allah a cikin tsarinsa sai ya sanya ita wannan da za ta ba namiji natsuwa sai Allah ya halicce ta tun tana ƴar ƙarama ita kwalliya ce Allah subhanahu wa ta'ala yace awa man yunashsha'u fil hiyyati wa huwa fil khisami ghayru mubin yanzu waɗanda kuke cewa ‘ya'yan Allah ne, Allah yana mai da martani ga mushrikai waɗanda suke cewa ai mata ‘ya'yan Allah ne, waje alun mala'ikatan ladinahum ibadun rahmani inata a shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alu suka ce ‘ya'ya mata ‘ya'yan Allah ne, mala'iku mata ne, in ji mushrikai kuma suka ce ‘ya'yan Allah ne. To da Allah yake ta ba su amsa a cikin amsar da ya ba su sai yake cewa awa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisan ghayr mubin matan nan mace wacce Allah madaukakin sarki ya halicce ta take tasowa ita tun a kankanuwarta fil hilyati a cikin ado take ita tun tana karama wata rana nana Aisha radiyallahu anha sai ta ga Usama Usamatu radiyallahu anhu ibn Zaid Usamatu ibn Zaid jikan gidan manzo Allah su sama ne ta bangaren maulansa babansa Zaid ibn Haritha to dan karamin yaro ne nana Aisha da ta ganshi sai ta ganshi yana da majina sai ta kyamace shi ina dan mutsili da ta ganshi sai ta kyamace shi sai manzo sama sai ya kamo hannunsa sai ya share masa majina ya gyara masa fuskarsa sai ya ce da usamatu ɗiya ce mace to ba kama kwalliya za rika masa ba sai na rika masa kwalliya kuma sai sadakinsa ya tsada na na shi tun da ta ji wannan magana ta manzo da salama da ta ga usama majina ta fito masa sai ta kama shi sai ta rike shi ta share mishi majina kun ga mahallin shahid na hadisin shine manzon sun ya ce da usama mace ne shi ashe kular da ake ba mace a babun kwalliya tun tana yi kankanuwa ba a ba namiji irinta wannan haka Allah ya tsara ibn abbas radiyallahu anhu da ya tashi fassara cewa awa man yunashsha fil hilya sai ya ce ya'anil mar'a ana nufin mace ita ce wacce Allah ya halicce ta ta taso tarbiyyar ta gabaki daya tana karewa ne a ado da kwalliya da cin gayu haka al-Imam Mujahid almajirin sa shi ma ya faɗa sannan an wato daga Ibn Abbas ya sake cewa hunnal jawari yace abinda Allah yake nufi da awaman yunashshu fil hilyati waɗanda suke rayuwa aka halicce su a cikin kwalliya su ne ‘yan mata, ‘ya'ya mata, ziyuhun na gairu ziyin rijal, kayan da suke sawa da kwalliyar da suke ba irin na maza bai. Wannan shi yasa aka halasta wa mace abinda ba a halasta wa namiji ba. Allah ta'ala ya halasta wa mace zinariya. mace ya halasta ta amfani da zinariya kuma a ƙauli rajihi na malamai al'a'immal arba'a abu hanifa malik shafi'i ahmad rahmatullahi alaihim dukkaninsu sun tafi akan cewa kowane irin zinari ya halasta mace ta amfani da shi ya halasta ta sa zobe ya halasta ta sa ɗan kunna na zinari ya halasta ta sa abun wuya ya halasta ta sa awarwaro duka المحلق وغير المحلق da wanda zai zagaye mata jiki da wanda ba zai zagaye mata jiki ba duka an halasta mata ta sa amma akwai wasu malamai da suke ganin cewa mace ba za ta sa duk zinariyar da za ta zagaye mata jiki ba don mutum ya tsaya ya kalla wace kwalliya ce mace za ta yi a jikinta da zinariya ba ta zagaye mata jiki ba sai dai dan kunna wanda ya kasance irin dan makale din nan amma in dan kunna za ta sa na gaske to ya zagaye mata jiki domin ya zagaye inda aka huda na kunne sannan aka halasta mata alharini wani yadi mai tsada manzo Allah sallallahu alaihi yace haramun li zukuri ummati halalun li inafiha an haramta waɗannan abubuwan da zinariya da alharini haramun ne namiji ya sa su duk namijin da ya sa zinariya to mai saban Allah ne ya aikata kabira ya aikata zunubi babba jin namijin da ya sa alhari ne ya aikata zunubi babba amma mace ya halasta ta sa ta yi ɗinki yadinta gabaki ɗaya tun daga sama har ƙasa alhari ne ne ya halasta ta sa zinariya namiji bai halasta ba saboda su ne awa man yunashsha'u fil hilya su ne 'yan ado su Allah ya halitta don su yi ado gaba ta uku ado da kwalliya ne ake nufi da su kalmar ado da kwalliya a larabci ana ce mata azzina ko alhiliya azzina da alhiliya in aka ce azzinatu ismun jami'un li kulli ma yaj'alu shay'a jamilan wa hasana idan aka ce ado to wani suna ne da ya gane duk abin da zai mai da wani abu ya zama mai kyau ya zama mai burgewa sawa'un kana alal haqiqati aw at-tazayyufi daidai ne wannan kwalliyar da kyan da kwalliyar ta sa kwalliyar gaske ce ko ko a'a kwalliya ce wacce take ta ƙarya boburodo kwaskwarima ce akwai kwalliyar gaske akwai kwaskwarima akwai wani wani abu da zaka ji yara suna faɗa suna ce wo kwaskwarima ne ba ta da gashin kai me ake nufi kaga kwaskwarima kun ga kwaskwarima ta zayyufi ke kwalliyar ƙirya to akwai kuma kwalliyar gaske amma duk abin da zai sa a ga mace ta yi kyau to sunansa zina sunan shi kwalliya nan ba hukunci nake magana ba ku fahimta ana magana tarihi ne definition ake yi kwalliya duk abin da zai mai da wani abu ya kasance kyakkyawa ko kyan nan na gaske ne ko kuma kyau ne wanda yake na boburudo kyau ne wanda yake na kwaskwari ma ba na gaske ba na ƙarya misalin na gaske ƙur'ani yana cewa inna zayyana sama'a duniya bi zinatinil kawakib lallai mu mun ƙawata mun adanta sama ta ɗaya da wata irin da wata irin kwalliya da wani irin ado wannan adam shine na alkawakib taurari idan kika fito da daddare ko kika leko ta windo da daddare kika kalli yadda sama take a lokacin akwai farin wata kuma babu hadari yadda zaki ga taurari abin yana da burgewa kawai mutum zai ga taurari suna gada suna tsalle wannan ya tashi daga nan ya koma can wannan ya tashi daga can ya koma can gwaggwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara su a sama ga su nan burjik kun ga wannan ado ne na gaske Allah ya sanya wa sama ado adanta ne taurari sannan akwai ado na ƙarya ado na ƙarya ƙur'ani ya kira wani adam amma na ƙarya ne hudu hudu wannan tsuntsun na annabi Sulaimanu alaihi salam da ya je wajen sarauniya sarauniyar saba'u wadda ake ce mata bilqisu a tarihi da ya dawo ya ce wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi sai ce wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabili fahum la yahtadun ce wajadtuha na sami ita wannan sarauniyar wa qaumaha da ita da jama'arta yasjuduna lish-shamsi wallahi suna bauta wa rana sujada suke wa rana min dunillahi sun bar Allah ba Allah suke bautawa ba rana suke bautawa wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum sannan shaytan ya adanta musu aikin da suke yi suka mai da shi ne ya mai da shi aikin su suna ganin mai kyau afa man zuyyina lahu su'u amalihi far'ahu ne hasana yanzu mutumin da aka sanya masa aikinsa mummuna aka nuna masa mai kyau ne sai yana ganin aikin a matsayin mai kyau wannan yanzu adan adan gaske ne kun ga ado ba na gaske ba sau da ka ado a hakikarsa zai iya zama na gaske sannan kuma ado zai iya zama na ƙarya gashi qur'ani ya kasa mana ado gida biyu sama dai Allah mata ado na gaske shedan kuma yana wa mutane adan aikin banza ya nuna musu a matsayin mai kyakkyawan aiki to adan mace ya kasu gida biyu adan mace ya kasu gida biyu akwai azzinatul khalqiyya akwai azzinatul muktasaba akwai ado wanda Allah ke halittar mace da shi akwai ado kuma wanda ita take samar wa kanta da shi asalin adam mace malamai suka ce wajuhuha fa innahu aslu zina asalin asalin adam mace wanda Allah ya halicce ta da shi shine fuskarta shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi sai yake cewa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada mace ta bayyana adanta wanda Allah ya halicce ta asali da shi kar ta bayyana wa kowa illa ma zahara minha sai wannan adan da ya bayyana ibnu mas abbas an ruwaito daga gare shi ya ce wajuha wa kafaha fuskar ta ake nufi da tafukan hannunta shi yasa ko aure mutum zai yi ba a yadda ya je a masa bukun bukun ba mutum ya je ya auri wata mata kullum tana cikin niqabi a a ya ga fuskar ta wannan shine kauli rajihi sannan ba a yadda ya auri mace ba kullum ta sa safar hannu kafazi a a ya ga ya tsinta cewa zara zara ne ba kutuwa bace ita kuma yatsunta ba ta da ƙila cindo ko ba haka ba ne to kunga shi ne wannan illa ma zahara min ha sai abin da ya bayyana a gare ta nata ma zahara min haɗin nan alwajhu wal kaftan fuskar ta da tafukan hannunta wannan azinatu alhalqiyya ce ado na halitta adan da Allah madaukakin sarki ya halicci mace da shi kuma ido ya kasance kun ga fuska ta kasance tana da fa'idoji a rayuwar da shi da ita dai ake gane mutum da fuska ake gane mutum ha ko yadda mutane suke zana aljanu ba ganin su suka yi ba ko ta ina suke fuska suke nuna su kun ga ta fuska suke nuna su sannan fuskan mutum ta kama da ta zaki kurafa da fuska za a gane ma gyafa alade fa kun ga duk da fuska ake tantancewa sannan kuma ga abin da Allah ya ajiye a fuskar nan ada ido hanci baki هل في ابن آدم غيظ الرأس مكرمة وهو بخمس من الأوساخ مضغوب kunga fuska ce na ba abin da Allah ya girmama dan adam da shi kamar fuskar da ya bashi shi yasa manzo Allah sun ya ce ka ai mai shi wala tadribi alwajha wala tuqabbih kakka saki har idan miji zai duki matarsa to kai ya mare ta har idan uba zai duki ɗansa kai ya mare shi har idan malami zai duki ɗalibinsa kai ya mare shi a fuska haramun ne ba makaruhi ba haram mutane sun fahimta irin wannan lugar haram dukan fuska haramun ne in mutum ya maru wani a fuska sai ya iske ya tuba sai ya tuba wa Allah haramun ne dukan fuska a wani hadisin mai girma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi ka aduci dan adam domin fuskan nan ta ɗan adam da aka mara to irin fuska annabi adamu ce fuska annabi adam ce kun ga tsada fuska to fuska ita ce asalin azzinal khalqiyya ita ce ado na halitta wanda Allah ya halicci mutum da shi sannan akwai al-azinatul muqtasaba akwai ado kuma wanda mace ita take samun wa kanta bayan Allah ya bata wancan adon na fuska to kuma akwai ado muktasaba ado wanda take neman wa kanta kamar tufafi ado ne shi yasa Allah da ya tashi kasar tufafi shi ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warishan ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون يا كو ƴan adam haƙiƙa mun saukar muku da tufafi tufafin nan kala uku libasan yuwari sau'atikum akwai tufafin da ke lullube muku jikinku ya lullube muku al'aurarku wannan shine malamai suke ci mishi maqamu satri tufafi a matakin ne a matakin abin da zai rufe jikin mace da ɗan adam duka ma ba mace kawai ba warishan shine suka ce maqamu zina tufafi na ado so daga tufafi na cikin azinal muktasaba ado wanda ake mace ita take samar da shi da kanta sannan walkahal kwalli kwalli na ciki walhuli hakanan kayan ƙaro zinariya da azurfa da gl da sauran abun murjani da makamantansu walhiba sannan kuma da kunshi duk waɗannan na cikin ne azinatul muktasaba ba'da zinal khalqiyya bayan ado da Allah ya halicci mace da shi to kuma mace tana da ne tana da wani adam da take ƙara wa kanta tun a jahiliya an tara tubun shaddad ɗaya daga cikin mawaka a samun mu'allaqat yana wadiyarsa nasiha irin tasu ta jahiliya kafin zuwan musulunci ya zaunar da yarsa yake ce mata inna rijala lahum ilayki wasilatun an ya'khudhuki taqar tatahali wa tahaddari yace na ga mazaje suna da bukatar saboda haka ina baki shawara takahali wa tahaddari ki rika sa kwalli kuma ki rika yin lalle ki rika yin kunshi tun kafin zuwan musulunci to yanzu ne za mu magana a kai mu ta uku ita ce ko mu ta hudu ita ce wannan azinatul muktasaba din ita ce gyaran jiki ai ita ce suke cewa at-tajmil da larabci at-tajmil gyaran jiki azinatul muktasaba mace ta zama tana yin kwalliya bacin kwalliya da adan da Allah ya halice ta da su to wannan shine mahallu alhadith shine shine shine baitul qasid tace mas'alar da ake tattaunawa akan ta waccan kam ai mutum shi zai zabe da Allah zai halici fuskar shi ba hannun mutum a ciki saboda ka azinatul khalqiyya ba hannun dan adam a ciki wa inna ma na'khudhu ma wutina abinda Allah ya ba mu shi muke ansa to amma ana magana ne akan azinatul muktasabatu wa hiya tajmil ado wanda mace ita take ƙara wa kanta take samar wa kanta wanda shine suke cewa masu yi suke ce masa gyaran jiki wannan gyaran jikin shine muhawala tuktisabi zinatin fawqa zinatil khalqiyya kokarin yadda mace za ta samar wa kanta da wani ado bayan asalin adon da Allah madaukakin sarki ya halicce ta da shi bayan asalin adon da Allah madaukakin sarki ya halicce ta da shi to shine ake ce masa at-tajmil shi kuma ya tajmil daga jamal ne jamal kyau tajmil kyautatawa mai da abu ya zama mai kyau gabaki da idan muka kasa shi shi kuma za mu kasa shi gida hudu a kansu za mu tafi duk bayananmu a kan kashi hudun nan za mu tafi kaso na farko shine tajmilun bi ma'ana ibqa'i zinatil khalqiyya akwai jaran jiki a matsayin tsara asalin abin da Allah ya halicci mace da shi Allah ya halicce ta dama da kyanta to ya za ta yi ta tabbatar da kyan nan nata bai tafi ba misalinsa wanka wanka na ciki ko ana rena wanka me bahaushe ya ce eh ko kana da kyau ka ƙara da wanka kun ga wanka ke na biyu shafa mai ba fa bayanin su muke ba misalai ne muke bugawa kowanne za mu ɗauki shi ɗaya bayan ai a nan aikin yake yawwa a nan aikin yake shafa mai na al'ada kamar basilin misali haka nan goge baki wannan kasan farko kenan at-tajmil bi ma'ana ibqa'iz zinatil khalqiyya mace ta gyara jikinta domin ne asalin kyan da Allah ya halice ta da shi ya tabbata asalin kwalliyar da Allah ya bata ya mata kyautarta ta tabbata wannan kasan farko kenan kaso na biyu tajmilun bi ma'ana ziyadati ala zinati al-khalqiyya kwalliya da gyaran jiki domin ƙara abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mace bayan wancan kyan da take da shi sai da ce to tana buƙata kuma ta ƙara ba ta tabbatar ba kun ga fata idan ba a shafa mata mai mai zai faru da ita kun ga an tashi daga asalin can da Allah ya mata ko kun ga ibqa kenan tabbatarwa to wannan kuma karawa kamar misalin karin gashi mun ce ba ba hukunci muke magana kai ba ko haka nan misalin shafe-shafe ta rika shafa wasu abubuwan da za ta sa za da can ba fara bace sai a ganta ta zama fara eh haka nan ba ta da wushirya sai ta zo ta balla ta tsaga harkokinta ta je a saka ko ta tsaga da kanta ta yi wushirya saboda wushirya wai kwalliya ce wannan nabi ke ƙari a bisa abin da Allah maɗaukacin sarki ya mata na kwalliya ba hukuncinsa muke magana kai ba kowanne muna ambatarsa ne tukuna na uku تجميل بمعنى تغيير الزينة الخلقية gyaran jiki da ma'anar kawai ma ta canza asalin halittar da Allah ya mata ga asalin yadda Allah ya yi zai ta ce ita bai mata ba so take ta juya ta zama wani yanayi misali tsufa tsufa gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce to sai mace ta tsufa zai da ce ita bata tsufa ba tsufa halitta Allah ne haka nan canza hanci Allah madauki saki ga yadda ya mata hancinta sai ta je ta ce a ita ba irin shi take so ba a a kunnanta ga yadda Allah ya halicci kunnanta sai ta ce ita ba ba irin shi take so ba a'a mafi girman shine mace sai ta ce ita so take a mai da ita namiji ko namiji ya ce shi mace yake so a mai da shi duk waɗannan abubuwan zamani ya zo da su yan uwa to wannan shine kaso na uku canza halittar da Allah ya mata da neman ado da kwalliya da gyaran jiki sai ta ce ita yadda Allah ya halice ta bai mata ba so take ta juya ta zama wani abu na daban na hudu na ƙarshe tajmilun bi ma'ana i'adati zinati al-khalqiyyati az-zahibati dawo da gyaran jiki da nufin dawo da kwalliyar da Allah ya halicce ta da ita ta rasa ta saboda wani sababi kamar haɗari kamar ƙuna sai su faru da mace wal iyadu billah Allah ya tsare to ai mata abin da zai kai kwalli yadda za ta dawo mata da asalin halittar ta yadda take to wannan ya halarsa ko bai halarsa ba ko kuma kuraje su fito mata a fuskarta ko ta ciwon zanzana irin wanda ake yi daɗin nan lokacin da ake ciwon agana sai ta ciwon zanzana yanzu ma ba zanzana ai ba ciwon zanzana ko ta yi ƙasfi ya ɓata mata fuskarta ko pimples to me hukuncin kau da waɗannan domin ta dawo asalin yadda Allah ya halicce ta to waɗannan su ne kaso guda hudu na farko muka ce ne kiyaye da tabbatar da asalin halitta na biyu ƙari a bisa ado na halitta na uku canza asalin ado na halitta na hudu dawo da asalin ado na halitta mun samu nawa to yanzu su ne ku za mu tafi aiki a kansu zuwa minti nawa to za mu je mu fara na farko shine ado gyaran jiki da nufin tabbatar da halittar da Allah ya yi wa mace me hukuncin wannan me dangogin wannan wannan kan babu shakka babi ne na tsafta tsaftar da har wasu suka yi karin magana suna cewa annazafatu min al-iman ba hadisi bane tsafta tana cikin imani ba hadisin manzo Allah sallallahu bane karin magana ne na larabci mai kyau tsafta na cikin imani sannan wannan zai iya kasuwa din shi kuma akwai abin da idan ta yi ma lada Allah zai rubuta mata domin ibada ta yi akwai abin da kuma idan ta yi kawai ta yi ne a matsayin al'ada ba lada ba zunubi iyaka kawai za ta ƙarawa za ta tabbatar wa da kanta lafiyar gaɓoɓinta da jikinta da kuma asalin kwalliyar da Allah ya halicce ta da ita da kuma asalin adan da Allah ya mata da kyan da Allah ya mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan babin da sunanul fitra wato ababen da ko da shari'a bata zo ta ce miki ki yi ba a matsayin ki ta mai hankali ke kanki zaki a hadisin na na Aisha radiyallahu anha riwaya al-Imam Muslim manzo Allah sama ya faɗa abu goma manzo Allah sama ya ce ashrun min al-fitrati abubuwa goma aikata suna cikin ɗabi'a wadda ko da shari'a bata ce a yi ba to mai hankali da yake son lafiyar jikinsa ta tabbata ya kamata ya yi su ina suke kasu share namiji mai gashin baki ya daddatsa gashin bakinsa kai ya bar gashin bakinsa irin kazantar da ake cewa majinar gwamna majinar gwamna kuma gwamnan ma wai gwamna luga ake gwamna luga ake nufi wannan ƙazanta ce kauda wannan yana cin sunan fitra guda goma wato ababen da manzo Allah sama ya kira su a matsayin a ɗabi'a tsafta ce da ko mutum shari'a bata ce masa yayi ba dan ya samu lada to ya kamata yayi abu na biyu ifa'ul lihiya namiji ya bage mu namiji ya bage mu saboda gemu ado ne ga namiji Allah ta'ala ya bambanta shi da mace shi yasa hatta wasu dabbobin sai aka ba su gashi mai yawa a mazansu matan kuma ba su da gashi zaki ana bambance namiji da mace a gashi namijin na da gashi mai yawa mace kuma ba ta da shi hatta zakara sai da Allah madaukakin sarki ya masa kwalliya ya bambanta kansa da irin na mace kaza to sai namiji kawai ya zo ya ce shi sai ya kwalkwale ba daidai bane saban Allah na uku asiwak goge baki wannan ya shafi namiji ya shafi mace namiji ya aikata wannan goge baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin da ya na karshe a rayuwarsa goge baki wannan bai isa goge baki ya nuna ya nuna miki goge baki babban abu bane kuma ya goge bakin da nana Aisha ta ce bata taba ganin manzon Allah sama yayi irin sa yayi kyau kamar sa ba to da namiji da mace kuma manzon sama ya ce ba dan kai ya matsa wa al'ummarsa ba da ya sa duk sallar da za su yi sai ya zama wajibi sun goge baki ina cewa goge baki saboda malamanmu suna tattaunawa shin sai asalin miswak din wannan iccen ko ko wani abu zai iya wakiltar sa malamanmu suna tattauna akan wannan sannan sai sai istinshaqul ma shaqar ruwa wanda ya shafi namiji ya shafi mace har manzon da sama ya umarni duk wanda ya tashi daga bacci to ya shaka ruwa a hancinsa yace kuma fa inna shaytana yabitu ala anfihi ko fi anfihi shaytan yana kwanciya ne a saman kan hancin mutum so da mutum ya tashi bacci ya shaka ruwa ya tace wa qasul azfari sannan da yanke kumba namiji da mace wannan yana cikin tabbatar da kyan halittar mutum wanda Allah ya halicce shi da shi wa ghaslul barajim sannan kuma sai wanke cikin yatsunan kenan saboda sukan boye dauda shi yasa ai daga cin abin da malaman mu na fiqh suka tabbatar in mutum ya zo alwala ko wankan tsarki akwai tahlilul asabi akwai tsatsefa yatsu saboda mai daudar da take makalewa a wajen sannan wa natful ibti sannan sai ciccire gashin karkashin hannu shi ma wannan ya shafi namiji ya shafi mace sannan wa halqul ana sai kuma aske gashin gaba wannan ma ya shafi namiji ya shafi mace waɗannan wuraren suna cikin mahabi'u ai mahabi'u dara suna cikin wuraren da suke ɓoye ƙazanta to idan gashi ya taru a wajen ga kuma dama wajen maɓoya ce sai ƙazanta ta tabbata a wajen ai shi kuma gashi dama matattara ce kullum ta ƙazanta idan ba a kula da shi duk inda gashi yake a jikin ɗan adam to in ba a kula da shi matattara ƙazanta ce ƙwarai da gaske duk abin da ya tara duk abin da gashi yake ba a kula da shi to zai iya kawo damuwa a wajen sannan wanke ƙasul ma'i na tara shi ne intiƙasul ma malamai suka ce intiƙasul ma shi ne alwala abin da tsarki kai tsarki kama ruwa in mutum ya bawali to ya tsarki gari guda tara kenan mus'ab ibn shayba yace wa nasitul ashira na manta abinda malamin mu yace mana na goma sai ce illa an yakuna al-madmada amma ina jin kurkura baki kurkura baki daban asuwaki daban kurkura baki shine mutum ya sa ruwa a bakinsa ya rika jujjuya wannan ruwan sai kuma ya zuba shine ake ce mishi mazmaza amma asiwak yayi amfani da wata yayi amfani da wani abu domin goge haƙoransa wannan hadisin al-Imam Muslim ya rawaito shi Abu Dawud ya rawaito shi At-Tirmidhi ya rawaito shi da wasu kuma hadisi ne hasan a wata riwayar manzo Allah ta sallama riwayar da ke cin Bukhari da Muslim riwayar sayyiduna Abu Hurairah manzo sama cewa al-fitratu khamsu abubuwan da suke na fitra na dabi'a ko da ba a ce a shari'a mutum yayi su ba ya kamata yi su guda biyar ne abu na farko al-khitan ayuwa yin kaciya saboda fatar tana boye kazanta na sha wannan bayanin na karanta a wata jarida suke suke bayani cewa an yi bincike a wasu kasashen afirka musamman tanzania na haddace tanzania da wasu kasashen afirka baƙaƙe kasashen suna da musulmai suna da maguzawa musulmai na kaciya maguzawa ba su kaciya waɗannan kasashen su ne nisbar ciwon ƙanjamau hiv aids ya fi yawa a duniya kakaf to da aka je a kasashen sai aka yi bincike sai aka ga mafi yawancin wanda suka fi fama da ciwon kanjamau su ne arna su ne maguza waɗanda ba sa kaciya amma musulmai Allah ya tsare su da yawansu ba su da wannan ciwo to kun ga wannan khitan kenan kaciya sannan na biyu al-istihdad shine can halqul ana aske gashin gaba qasu sharib shine daddatsa gashin baki sannan taqlimul afar sannan natul ittam a wannan hadisin ya kara mana abu daya shine ne kaciya hudun duk sun fito a can wancan hadisin to waɗannan dukkanin su suna cikin ne ibqa'u zinatil khalqiyya tabbatar da halittar da Allah madaukakin sarki yayi wa mutum adansa wanda Allah ya halicce shi da shi الإمام أبو العباس القرطبي أتشل تابنس المفهم يتشي وهذه الخصال مجتمعة في أنها محافظة على حسن الحياة والنظافة وأن أيكا قداغو مقوبيا دكا ننسو sun tattare ne in aka tsaya aka kalle su aikin da suke yi a jikin ɗan adam in an yi su shine su tabbatar masa da tsafta da kuma asalin abin da Allah ya halicce shi da shi وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها كما دكنا سكوان أنا سام فائدة تتبتر أصل يد ألا يعلى تشمتندش sannan wa baqa'u hadhihi al-umuri tabbatan waɗannan abubuwa wa tanfu izalatiha da kuma kin kawar da su yushawwihu al-insana wa yuqabbihu duk waɗannan abubuwan da aka ce mutum yayi su in ya kiyin su to abinda za su ja masa shine su ja masa muni su ja masa lalacewa su ja masa wari bi haisu yustaqdhar wa yujtana ta yadda in bai yin waɗannan abubuwa zai ja mutane su riƙa ƙyamarsa kuma su riƙa jin ƙazantar shi kuma ana gudunsa yanzu hatta ciwon ciwon da wasu suke da shi na warin ƙashi ciwon warin ƙashi da yawansa wani ƙazanta ne ƙazanta ne mutum kawai zama yana wari wani idan ya shigo masallacin nan to dukkanin mu nan sai mun sai mun ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafin da fita na ba da wannan labarin ran nan da safe ina jin ko jiya ne da safe a wani karatu ke ba da labarin na je wani gidan mai sallah ta kama ni na tsaya ne sallan magariba na samu raka'a bi kusa da wani ni dai har yanzu addu'a nake Allah ya sa sallan nan ta ta amsu saboda ban yi ta a natsuwa ba wanda ya zauna kusa da ni ta ɓangaren hagu wallahi tun da ya zauna ya zo kusa da ni ya tsaya aka gama sallah to ban haɗe ni yau ba ƙarshe Allah ya taimake ni raka'a biyu na sama kun ga raka'a dai zan tashi in kawo ko shi kenan a ɓoye zan yi ta da a bayyana zan yi ta to da na ban san yadda zan yi da wannan abin da ke cikin baki na ba karatu ba zai yiwu da miyau a baki ba ko zai yiwu kun ga ƙazanta ce wannan kuma ga shi jikin shi ba datti amma ƙin aiwatar da irin waɗannan abubuwan da shari'ar musulunci ta sa shi ne yake jawo su to daga cikin abin da ke shiga cikin waɗannan akwai at-tadhinul mun'imu lil jismi wal mubqi li launihi shi kuke son ku ji da yawa na farko amfani da mai man da zai tabbatar da lafiyar fata kuma ya tabbatar da launinta wannan ya halasta ya halasta zan maimaita da babban baki ya halatta mace ko namiji su yi amfani da mai wanda zai tabbatar da fatarsu tana nan yadda take a taushinta sannan kuma ya tabbatar musu da lafiyar fatarsu da kuma launinta yana nan ba zai canza ba kishi ya haka fa bai halasta ba ke kishi ya haka shine suke ci mishi at-tasmir at-tasmir shine ka san mace da baka ce kawai sai mutum ya ganta ba ma fara take komawa kawai ta zama wata kala ga ta nan ai kalan ba ta da suna wannan shine likitoci suke gargadi a kai kuma shari'ar musulunci tana goyon bayan su abinda mace za ta je a ce a haɗa mata wasu maye-maye ko ta je ta haɗa kayanta shi kenan kawai sai a ga fuskata tana canzawa da can ba haka take ba faraci baƙa ce kawai sai a ganta ta zuran ma wata kala ga tana wani irin launi wanda ba a san sunan shi ba amma man da zai tabbatar mata da fatar ta yadda take ta tabbatar mata da lafiyar fatar ta to wannan ya halasta ta yi amfani da shi na biyu daga cikin misalan wannan shine shampo ya halasta mace ta yi shampo ya halasta ta wanke kanta da da zai gyara mata gashinta ya halasta sannan ya halasta ta yi amfani da man da zai ƙara wa gashin ta baki an tambayi ashir abdulaziz bin abdullahi bin bas menene hukuncin mace ta yi amfani da mai a cikin fatawarsa mujalladi na goma shafi na hamsin da uku aka tambaye shi aka ce menene hukuncin mai da mace take amfani da shi domin tabbatar da gashin ta baki sai ya ce la haraja fi istimalil ma'juni babu laifi mace ta amfani da mai litan'ini sha'ar domin gashin ta ya laushi إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب idan matar da za ta yi wannan amfani da wannan maman dama ba furfura take da ita ba kun ga furfura za ta koma ta zama baka ce amma ma ashaybi fala yajuzu isti'malu ma yaj'alu ash-shayba aswada amma in dattijuwa ce tana da furfura to baya halasta ce amfani da man da zai juya gashin tafari ya koma ya zama baki liqaulin nabi sallam saboda manzo Allah sallama ya ce ghayyiru hadha shayba wajtanibu sawada baban sayyidina abubakar aka zo da shi abu quhafa ya musulunta a lokacin ya tsufa gashin shi ko ina a jikin shi fari ne manzo Allah sama ya kalle shi sai ya ce ghayyiru hadha shayba don Allah a ji a canza mushi wannan furfura a yi masa lalle amma wacce ne busawa da amma ka a yi masa amfani da baki sau daga idan furfura ta fito ba a rufe ta da baki wannan shine kauli rajihi ko mace ko namiji furfuran nan da kuke ganin ta manzo Allah sama ya yabe ta ya ce haske ne daga Allah alama ce ta nuna cewa mutum ya daɗe a musulunci dattijo ne shi ko dattijuwa ce a cikin musulunci to ta ban wannan furfurar duk inda aka ganta a girmama ta da ita domin annabi sallama kuma ya ce girmama mai furfura girmama Allah mun gane to kun ga wannan misali daga ciki na uku ya halasta a goge kumba a kankar kumba domin kankarewa na kama da yankewa in an ce taqashir shine kankarewa saboda ka ya halasta a kankar kumba bayan an yanke kacci ba kumbaki ce baki ya halasta in kin tashi zaki gyara kumbaki ko inda ake gyara kumba to a gyara miki har da kankarewa bayan an yanke wanda ya halasta duk yana cikin ne yana cikin tabbatar da halitta ta asali na uku istikhdamul masahiqi fil wajh ya halatta mace ta sa huda ya halatta mace ta sa huda hudar da ba ta canza halitta ba hudar da take za ta ƙara wa fuskar ta kyau kuma ta tabbatar mata da asalin halitta Allah subhanahu wa ta'ala ya halasta mace ce haka babban malamin mazhabin hanabila cikin almajiran shekul islam ibn taimiyya al'imamu ibn muflih a cikin littafinsa alfuruwa ya ce innal mar'ata ya juzu laha ta hasinu wajihi ha wa ta hamiru ya halatta mace ta kyautata fuskarta to da me za ta kyautata da hoda wa ta hamiru ya halatta ta sa jan baki tun can da suna sajan baki shi ne ta hamiru ya halatta mace ta sajan baki a sheik abdulaziz bin abdullahi bin baz rahimahullah ya ce aka tambaye shi game da sa huda sai ya ce in kana ya hasulu bi jamalu wan nur idan wannan hodar za ta sa mata kyau ne kuma ta sa fuskarta ta haske walakin la tadurru wajha amma a tabbatar da wannan hodar likitoci sun tabbatar da ba za ta cutar da fuskarta ba wala tusabbibu shaynan sannan ko ba za ta mai da ita ta zama wata yar tsana ba aljana aljana in wanda ake ranar biki wannan bata halasta ba fala ba asliha ashir bin baz rahmatullahi alaihi yace babu laifi dan mace ta yi haka wala haraja babu damuwa kun ga sharadin ko sannan al'allama ibn al-usaymin shi ma fatawarsa kenan waɗannan misalai kenan misalai ne muka buga sau daga wannan babin ya halasta abinda mace za ta yi domin tabbatar da asalin halittarta wacce take ne Allah ya halicce ta da ita wannan shine kasan farko ya halasta an ce kuma lokaci yayi a cikin a cikin abinda bana son na so a ce mu ji waɗannan ka'idojin akwai ka'idoji goma sha ɗaya duk abinda aka ce ya halasta a cikin kwalliyar da mace za ta yi da gyaran jikin da za ta yi to akwai wasu dokoki guda goma sha ɗaya sau daga ba za mu saba ba lokaci ya yi kuma garin yanayinsa yadda yake sau daga mun ji kasan farko ke in allah maɗaukakin sarki ya kai mu dole tun da muka ɗauko mu ƙarasa ko ba haka ba ne yauwa za mu dakata a nan sai karatu na gaba shi ma za mu yi haƙuri shi ma watan mu sake kyautar da shi zuwa ga wannan karatun saboda mahimmancinsa ina jin kowa ta fara fahimtar mahimmancinsa ko yawwa to saboda haka za mu tashi kaso na biyu shi ne me التجليل بمعنى الزيادة على الخلق على الزينة الخلقية ko ƙari to wannan yana da mahimmanci shi ba kusan ya fi wannan mahimmanci saboda anan ne rigimar take ƙari ba ai a wajen ƙarin nan ne ake shan wahala yawwa to za mu tsaya a nan insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka je ban sani ba wasu tambayoyin kila fa amsoshin su suna nan a cikin nan amma ba za a ki ba in akwai amsar shi a ciki zan yi magana in kuma babu shi ma zan yi magana insha Allah hmm? a ba sati ba sai wata dai ne zuwa a karanta mana ga wata can tana daga hannu bismillah bari a fara ba ta dama bismillah mu je وعليكم السلام نعم ايه بعد ايه ايه ikon Allah ai yanzu kin ji amsar ai a cikin karatu kuma mun kawo maganar malami ko mun kawo hadisi shi malamin da ya kawo kuma su bai ban mu ba sai kawo hadisi kuma hukuncin ya bai bambanta ba tsakanin namiji da mace yawwa da namiji da mace dukkaninsu su bashi kuma ga falalar da ke ciki ita ba ta son wannan falalar kun ga bari wani abu da za ku bambance da wanda ya baki da wanda ya sa misali a ce ja ko lalle haduwar abin da ake zuwa aje a hada wanne ne za a iya gane cewa yana da farfara wanne ne ba za a iya ganewa ba me ja ana gani za a gane ne amma me baki fa kin gane hikima to shi yasa kuma gashi manzon sama ya hana yawwa zallan sama ya hana duk abinda manzon Allah sama ya hana mutum ya nisance shi shine shi Allah shirya na kaman ne in duba wannan tambayar ba ta da ba amsar ta a cikin nan tana da kyau malam don Allah ya ya hukuncin namiji ya lalle a hannunsa bai halarsa namiji ya lalle ba saboda lalle kwalliyar mata ce wata rana wata mata ta miƙo wa manzo Allah sama wani abu manzo sama ya ki'ansa yace bai gane hannun kowaye ba tace ni ce wance ce ai ban gane ko hannun waye ba kun ga hadisin na nuna ne namiji baya yi mace na yi bai gane hannun mace bace hannun mace bane saboda ka namiji baya lalle sai da lalura ai da ba lalura sai an yi maganar ta lalura ai wannan hukuncin ta daban ne saboda ka namiji baya lalle na'am ko da ban ji ba me ya fa'ida yi mishi to ake kin faɗa kuma kin ce shawara majalisin fikihu ne fa nan fa ya kamata ku zama faqihat ana cikin magana ta na ce ne sai da ne yawwa amma haka nan kawai ce wa ɗanki lalle kake masa yawwa yake ki mata namiji kuma kake mai malam menene hukuncin kona gashi stretching domin ya miƙar da gashin ya hana shi sarkewa ba yake halal ne da sharaɗin ba zai hana sallah ba duk wanda za a miki a ce ba a sa ruwa to haram ne amma in za a miki ki sa ruwanki ki komai ki ci gaba da ibada ki ba komai ya halasta mun gane kun ji maganar in zai hana ki ki taɓa ruwa bai halasta ba saboda ba za ki sallah ba ke kin zama ta kafar kafar malam don Allah ina da tambaya nakan ji nakan je ƙauyuka karatu nakan musu irin wannan nasihar menene askin nasihar askin to wata ta ce mijin ya mijinta ya hana ta aske gashin gabanta wai yana so yana so kenan dai abinda na fahimta kenan fa nan yana umarta ta da saban Allah yanzu gashi bari in annabi sallama ya ce ta aski mijinta ya ce kar ta aski wa za ta bi so daga sai ta koyar da shi wani zubin jahilci da yawa abinda wasu suke jahilci ne shi jahilci ba abinda baya kawo ba to kuma mata da yawa ba su iya wajen mazajen su bayani ba wanda suka iya kin san abu akwai dabarar da zaki miki karantar da mijinki da dabara hikima a wajen wa'azi babban abu ne musamman ga wanda yake saman mutum duk wanda yake saman ki to sai kin yi taka tsantsan wajen yi masa wa'azi miji kuma na ciki miji na ciki so daga abinda miji bai fahimta ba da dabara ake karantar da shi kullum bil munasaba na kan kawo wannan labarin na da professor mansur hafizahullah ya bada a cikin littafinsa abokin fira wasu kuɗi ne sun taɓa ji ko sun taɓa karanta matar da mijinta ke shan sigari ta ba mijinta ke sha ta yi da barbarin duk da za ta yi ta hana shi ya ƙi hannuwa ran nan kawai sai ta zo sai ta ce masa suna fira sai ta ce mai gida ta mishi abinci mai daɗi sai ta ce mai gida wannan abu da kake na shan taba ni ma ina son in fara yi ya ce kina zan ki fara ce ina son in fara ni ma yana son fara shan taba ce to shi kenan yana yi zai hana ta shi ne sai ya ce to shi kenan duk abin da take sha shi ma zai ita ma zai rika bata adadin kuɗin da yake sha ita ma ta rika siya kullum idan ta je ba ta wannan kuɗin sai ta je sai ta ajiye ta ɓoye sai da kuɗin nan suka taru masu ɗimbin yawa ran nan kawai sai ta zo da su gaban shi kuma shi bai taba ganin tana shan taba sai ta fito da kudin nan kawai sai ta je ta dauko kalanzir ta dauko ashana ko laita kawai sai ta tara su a gaban shi sai za ta cinna wa kudin wuta za ta zuba kalanzir ya za ki kashe kun ki bata kudi ya za ki shi kona kudi sai ta ce to ai wannan kuɗin da kake bani ne na taba shine na rika tarawa shine yau zan kona kaga kai a hankali kai ta kona naka to ni na zaɓi yau zan kona na ga baki da yace yanzu wannan kuɗin da nake baki shine kika tara su haka ce wallahi su ne ke kuma kona su zan yi kamar yadda kake kona naka ce a'udhu billahi yace ashe ba karamin mai kuɗi bane ni da na riƙa da na daina wannan shaye-shayen banza shikenan sai ya daina Allah ya taimake shi kun ga dabara to haka ake na'am baki ne ya haramta baki ya haramta baki ne haram shi manzo Allah sama ya nassanta saboda shi ne wanda yake koyi asali ya nuna cewa an an yi tazifi kun manta mun ce ado kala nawa ne a asali tun a farko akwai na gaske akwai muzayyar ko to na'am akwai wata tatu wani ya tuho to mu je wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya halatta mace ta haɗa wasu natural things like turmeric da man zaitun white rice and other natural ingredients saboda gyaran jiki to ai wannan ba maganar da ake yi ne za a haɗa ba ne lafiyar me za a yi ake magana kai ba me za a haɗa ba me za a yi an shi sa a shimfiɗar mu muka faɗa muka ce ko da an ce abu ya halasta to akwai abin da ba mace ita za ta je ta yi da kanta ba ta je ta tambayi masana kamar yanzu ne Allah subhanahu wataala ya yabi zuma يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس بازما بكينا shi kenan sai mutum kawai bai da lafiya ko yana da wata damuwa kawai shi kenan sai je ɗirgi zuma ya ta sha mai ciwon suga zai sha zuma in ya sha ne zai faru da shi da abin da ya faru da shi shi ya sani ko to kun ga ashe idan an faɗi abu an ce gashi to aje a tambayi masana ya ake yi sannan ni ya dace da ni in yi so daga waɗannan abubuwan da ya ambata ba su bane matsala waye zai yi amfani da su kuma ina za a yi amfani da su shi ne abin da ake magana kan so daga mu aikin mu faɗi hukunci na na'am ce and akwai natural things that are also used to have pink leaf kamar sugar lemon duk ɗaya ce da ƙila kafin ya kai a kai ƙarshen dai amma da irin wancan tambayar ce ke yawwa kaga ba mu ba haɗa haɗan nake magana kai ba muna bayani ne akan me zai shi sa na so mu ji waɗannan dawabitin sha ɗaya za su warware mana kwakwalwar mu abubuwa da yawa ƙa'idoji guda goma sha ɗaya na'am a cikin me eh ai shi yasa na faɗa da kun ji ka'idojin nan goma sha ɗaya shi yasa ba na son fara irin waɗannan abubuwan duk wannan suna nan a cikin wannan bayanan nawa dukkan suna nan wata ma da zaki yi Nake ni ba ba- ni ba likita bane ba likita bane ni ba ni da alaka da likita ko ta kusa so da kai ka'ida ta shari'a muke badawa a cikin ka'ida ta shari'a rubutun da zai kun matsa min duk abin da zai haifar da damuwa daga baya ajilan aw ajilan shari'a ba ta yadda mace ta yi ba to kun ga shi yasa muka yi shimfiɗa a farko ne wannan kan da garkin na ce duk abin da aka faɗa aka ce ya halasta to ba an ce kawai shi kenan mace ta je ta yi ba ne yawwa ta je kuma ta samu masana su kuma su mata bayani kamfani waye duk waɗannan to daga mu aikin mu za mu faɗi hukunci da ƙa'idoji sauran kuma sai a je a duba na'am wata tarihi sallama can na'am ban ji ban ji fa sosai a a ai zai yi wuya wallahi ba dai an tsakura an yi wannan ba ku yi haƙuri ne addu'a Allah kai mu wata mai zuwa eh insha Allah za a yi na yani ne alƙawari kuma aikin yana yi shiru mana kuma aikin yana na an riga an yi shi kun ga ba sabon rubutu zan yi ba so daga na riga na yi iyaka kila wasu ƙare-ƙare da za su zo a baya in kuma waɗanda suke sun amsa sun ce suna buƙatar su buga duk da larabci na yi to wannan shi kenan amma dai nan da sati biyu zai yi wuya ni haƙuri mu bashi wata mai zuwa insha Allah na'am to ke kin fitar da mu daga maudu'i kenan wannan na sha ba da fatawa a kai mawkifi na game da waka da kiɗa waka da kiɗa jumhurin malaman musulunci sun tafi akan haramun kowane irin sako take isarwa sai dai idan mutum zai ji ababin lalura ina lalura ke ɗaliba ce kina nazarin hausa al'adun hausawa an sa ki a makaranta yanzu lokacin da ni lokacin da na zana jam a cikin abin da na zaɓa na yi hadda hausa to sai da na zaɓa wasu wasu misalan na waƙoƙi an ji ina faɗan su to duk a lokacin na iya na san su na san su shata na san su ɗan ƙwairo na san su abin da waye duk gasu kun ga sa na aka ba yadda na iya wannan kenan wanda ka illa lura ta sa ki zaki ji shi kenan ko kuma wata rana kawai kina sauraron wani abu mai amfani a gidan rediyo sai aka sa kafin ki kashe aka dan jeji wannan ba laifi ba kun ga ba da gangan kika sa ba ke amma haka nan da manufa kawai ki sa kawai ki ce bari ki more baya halasta saboda magabata abin da suka faɗa cewa yana haifar da munafunci a zuciya kwarai sannan sun fassara minan nasi man yashtari lahul hadisi ko to lahul hadis abuwaito daga magabata da yawa sun fassara cewa waka da kiɗa waka da kiɗa so da ki yi kokari ki wa kanki tarbiyya kowace waka ne kiɗa ki daina ji kuma ana iya dainawa ki musanja da alqur'ani alqur'ani babu abin da yake shi daɗi na'am kun fahimta irin ta ce ita ma ta kiɗan amma ga wata nan ita ma na'am ya jan ne baya haifar da wata damuwa daga baya likitoci suka tabbatar masana ba laifi kun ji tambayarta tambayarta tana da kyau akwai wasu maye-maye da ake yi baƙaƙen mutane suke amfani da su baya mai da mutum ya zama fari baya canza masa daga fatarsa ta baki a ganshi amma kuma duk cutar da ke saman fatar ko za ta kawo wannan ibqa'u zinal khalqiyya ba laifi amfani da shi ya halasta domin ya asali ba Allah ya halicci mutum da waɗannan abubuwan ba ne ko da su aka halicci mutum laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim na'am kafin kafin naka ba wace ce na'am za mu zo kan shi za mu zo a ƙarƙashin wannan nabiyin shi ne za mu magana kansa insha Allah sai ki haddace ko da ban faɗe shi da harafinsa ba na ambaji assalamu alaikum don Allah ina neman karin bayani akan shayarwa na'am shin shekara biyu ne ko kuma ciki da shayarwa wata talatin
tana tambaya ta ce tana tambaya akan hukuncin shayarwa shayarwa Allah maɗaukacin sarki magana kan shayarwa a wurare guda biyu a cikin alkur'ani da adadin da ake yi wuri na farko shine cikin suratul baqara wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a iyaye mata da suka haihu to za su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu cikakku ga wanda suka yi nufin su cika shayarwa aya ta biyu ita ce ayar da take cikin suratul ahqaf ko wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da cikin har a yaya yaro watanni 30 to ya ake hada su yadda ake hada waɗannan ayoyin ba cin karo a tsakani aya farko ta ce shekaru biyu cikakku aya ta biyu kuma ta ce da haihu da cikin har a yaya yawo watanni talatin idan aka cire shekara biyu a cikin watanni talatin shekaru biyu watanni nawa ke badawa ashirin tsora wata nawa tsora wata shida to duk yaron da aka haife shi wata shida to shine ake son a shayar da shi shekaru biyan cikakku idan aka haifi yaro wata shida shidanni kenan ko to za a yi bashi ya sha nonon shekaru biyu watanni ashirin da hudu cif idan ya zama bakwai nifa ina son mu biyo ne da ku in ya zama bakwai nifa wata ashirin da uku za a cire wata nawa aya domin ya sha nonon shi a ciki na wata ɗaya idan ya zama takwasni kuna cewa akwai takwasni amma malaman musulunci sun tabbatar da babu takwasni amma wasu matan suna cewa takwasni amma yana ce musu kuskuren kirga suka yi to mu je takwasni ashirin da nawa ya ci wata nawa a ciki ya sha nonon shi na wata nawa a ciki to idan ya kai wata taransa na al'ada 21 to shi ne wannan wata 21 duk nunin da ake son yaro ya sha ya ƙoshi ya yi 21 wannan shi ne haka ibn abbas radiyallahu anhu ma ya haɗa waɗannan ayoyin sau da haka haulaini kamilai idan an haifi yaro wata shida kenan domin asalin ciki a shari'ar musulunci da ke wajabta a anshe shi lokacin da ke wajabta a anshi ciki in an yi aure shine wata shida duk matar da aka aure ta bayan wata shida ta haihu a gidan mijinta to ɗan na baba ne ɗan baba ne alwaldu lil firash ɗansa idan ya musa ya ce ba ɗansa bane to ya jawo bala'i ko dai ya tsaye da shaidu guda hudu da suke tabbatar da cewa wannan dan ba ɗansa bane an an ka masa ne daga gida wannan ko as'abu amrin kenan abin da yafi kowane abu wahala kenan kawo shaidu hudu ko kuma a masa bulala tamanin in ya yadda cewa kage ya mata kuma dan nashi ko kuma sili'ani shine mafi muni ya tsine wa kansa ta tsine wa kanta annabi sama ya ce ɗayansu wallahi ɗan wuta ne dole sai ɗaya shiga wuta kun ga shine wannan saboda ka shayarwa shekara biyu cikakku idan yaro an haife shi wata shida gwargwadon yadda ya ƙara a ciki gwargwadon yadda ya ci lokacin shi na shayarwa a duniya ina ji mun fahimci wannan ai ko akwai wani abu da ya ɓoyu yawwa shi kenan sai mu tashi ko to Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakka anta waliha wa mulaha kada a manta insha Allah wata mai zuwa za a sanar a matsayin zama na biyu muna fatan insha Allah duk yadda za a yi wannan zama na biyun a kammala ai dalilin da yasa ba ma san irin wannan a rika tsallakewa saboda kafafan yada labar kafafan da suke sa sukan karɓi waɗannan abubuwa to su kuma duk lokacin da aka wuce awa guda to za su datse duk bayanin da ake ko da an ce ba abun bauta sai lokacin su ya cika kawai za ta datse kun ga ba abun bauta magana ta cika to to shi yasa ake tsayawa sai a tsaya a ka'idar su in sun yi musamaha ne su kai awa ɗaya cif wasu gidajen talabijin ɗin kuma ba sa wuce minti hamsin da biyar in ka wuce hamsin da biyar za su datse maka kayan ka su zuba to shi yasa ba ma son mu dora mu ci gaba wannan ita ce shine dalili sannan kuma abubuwan mu suna da yawa akwai ashigal da yawa haka dai ake yi Allah ya ƙara taimakon mu to shi yasa zai yi wuya a ce a sa nan da lokaci ne kusa a ce amma lokacin mu ne na ka'ida shi yasa ni da naga suna sanarwa ma ce musu ne nace ku karatun mu ne ba da muka saba yi ko ba haka bane dama duk wata muna haduwa mai karatun mu karanta littafi to a cikin shi ne aka samu wannan riba kafa to zo da ka mai hakuri da Allah waɗanda suka nemi cewa nan da sati biyu a yi su yi hakuri sai nan da wata ɗaya insha Allah za mu ci gaba Allah ya sa muna da rai da lafiya kowa Allah kai ta gida lafiya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته